بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي baya kauna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi na mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah ta'ala a wannan rana ta subbu yau muna 29 ga watan Rajab 1445 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da goma ga watan biyu 2024 miladiya muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka wannan kuma shine darasinmu na 36 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin kitabu sala yau za mu tashi babul qira'ati fi sala babin da ke bayani akan karatu a cikin sallah malice mabahitu hadal ba wato irin gabobin da wannan babin zai yi bayani a kansu shine الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة باب زي بياني أكن حكمت كرمت فاتحة أتكين صلى فهل تصح الصلاة بدونها shin yakan yiwuwa sallah ta inganta ba tare da an karanta fatiha ba za mu ga wannan matsalar insha Allah والكلام على المواضع التي يكتفى بها فيها بالفاتحة كما دام دورا رندا أتكين صلى أكن واتو تقيتاوا أوداتو دفاتحة كدي باترد أنكرنت وتصورة أبايبا زام قولنا نورا والمواضع التي يشرع فيها ba'da al-fatihati ghayruha da kuma wuraren da aka shar'anta karanta wata sura bayan fatiha su ma waɗannan wuraren baban zai wannan bayani wal kalamu aidan ala nau'il qira'ati bin nisbati lis salawat kuma baban zai bayani akan irin nau'in karatun da mai sallah zai yi kallo zuwa ga ita sallar da yake yi ta tsawaitawa ko gajartawa da sauransu da kuma irin nau'in karatun wani idalika ma da ya ce da kwatankwacin wannan minal buhufi almuta'alliqati bil qira'a da kuma waɗannan ne da waɗansu bayanai waɗanda suka ratayu game da abin da ya shahi karatu a cikin sallah الحديث الرابع والتسعون حديث نجس عنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وانا حديث أخرجه البخاري ومسلم حديثنا تسعين دا هدو حديث عبادة دان صامت يدى الله تتبتع غريشي يتي للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم آياتي لا صلاة باب صلى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قدوا بكر تباع فاتحة الكتاب إذا قلت فاتحة الكتاب قلت سورة الفاتحة wannan ɗaya ne daga cikin sunayenta domin ana kiranta fatihatul kitab ana kiranta ummul qur'an ana kiranta as-sab'ul masani dai sauran sunaye wanda suka tabbata a dalilai tabbatattu kuma wannan kowanne an kiraye ta ne zuwa ga kallo zuwa ga ita yanayin ta surar ya kace fatihatul kitab ma'ana saboda qur'ani da ita ya fara Allah ta'ala ya bude littafin shi mai girma sura ta farko a cikin ita suratul fatiha kenan an kiraye ta da wannan sura saboda ita aka bude ma'ana miya fatiha budewa kenan kenan wanda aka bude littafi da ita shi yasa in kiranta suratul fatiha kuma kan kiranta sababul mathani ma'ana sura wadda take dauke da ayoyi guda bakwai wanda ake koko mata wanda hagarar akalla mutum musulmi a yi ne zai karanta ta su goma sha bakwai banda salloli na nafi da na farin da kawai waƙar ake ta sababul matani kenan wani gari ata yi naka saba aminal matani wal ƙur'an al'auzi allah ya ke ma manzo sallama cewa daga cikin falala da baiwa da ya mishi mun baka as-sab'ul matani ita ce suratul fatiha kuma ka ce wal qur'ani azim da qur'ani mai girma tare da cewa qur'anin fatiha tana cikin shi amma sai aka keɓance ta kuma ka ce qur'ani wanda ke nuna falalar ita wannan sura mai girman gaske wato wannan surar kamar da abin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce hadisin abu sa'id al-mu'alla ibn al-mu'alla abu sa'id ibn al-mu'alla yake cewa wataran yana sallah a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi har su uku yana sallah bai karba da ya gama sai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ina kiranka baka karba baka zo ya ce sallah ne ki sai ce baka ji ba Allah ta'ala ya ce idan Allah da manzon shi suka kiraye ku karba kira da haka abin da yi dace tun da ba farilla ba ce yake yi nafila ce manzo sallallahu alaihi yana kiran shi kawai zai zai dade sallan ne ya amsa kiran manzo sallallahu alaihi wa sallam to shi da lokacin manzo ce mishi to zan gaya maka wata sura a cikin alqur'ani wadda take ita ce mafificiyar surori ya ce manzo ya kama hannun shi suna tahiya har ma sun kusa fita daga masallacin ya ce ya annabin Allah ka ce za ka gaya mana wasu da ta yi kowace a cikin alkurani ya ce eh haka nan ne ya ce ita ce suratul fatiha mana afdal suratin fil qur'ani ya suratul fatiha surar ta yi kowace girma da falala da daraja a cikin alkur'ani ita ce suratul fatiha kuma hadisi ya tabbata wata ran mala'ika jibril ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo ni ƙara sai ya daga kanshi sama sai ce yau an buɗe wata ƙofa wadda tun da aka halicci sama ba ta buɗe ta ba ya ce kuma ga wani mala'ika nan gashi yana saukowa wanda bai taɓa saukowa ba yana zawa ya ce mahu sallama abishir bin nurai mana ka yi albishiri da wasu haskakkaki guda biyu shi ne sai ce mishi suratul fatiha wa khawatimu suratul baqara wa khawatimu suratul baqara suratul fatiha da kuma ayoyi na ƙarshe na suratul baqara tun daga amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun har zuwa ƙarshen sura to waɗannan wato haskaka ne wanda Allah ta'ala ya ba mu zuwa da sallama wanda ba a ba wani kafin shi ba da haka surar sura ce wadda take cike da falala da fifiko wato kamar yana mani ya bayani da cewa ita wannan sura suratul fatiha ita ce ummul qur'an kuma ita ce ruhul qur'an ma'ana ita ce uwar alqur'ani ita ce ruhin alqur'ani saboda abin da yasa aka kiraye ta da wani idan aka ce ummu kaza ma'ana ka ce kaza shine uwar kaza ma'ana shine jagora kenan shine mafifici to an kira ta da wannan ko ta samu wannan matsayi ne saboda irin ababe da ta hada na godiya ga Allah da girmama Allah da sifofi na Allah maɗaukaki da tabbatarwa Allah mulki da rinjaye da fin ƙarfin kowa duniya da lahira da kuma sura tana bayani akan ranar tashin alkiyama da sakamako tana bayani akan bautar Allah da tsantsantar da bauta zuwa ga Allah kuma sura tana kunshi da nau'uka na tauhidi guda uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma wa sifat kaga idan kace alhamdulillahi rabbil alamin wannan rabbil alamin ubangijin talikai to wannan tauhidul rububiyya kenan shi ya halici kowa shi ke arzuta kowa shi ke ma kowa komi kowa yana bukatuwa zuwa gare shi shi ne ahab tauhidin rububiya kuma tana akwai tauhidin uluhiyya iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bantawa kuma kai kadai muke neman taimakonka kaga wannan ya ya kunshi tauhidin ibada kadai ta Allah a cikin ayyukan bayi kuma akwai tauhidul asma wa sifat ar-rahman ar-rahim to kaga wannan wato ba ƙananan abubuwa bane wanda wannan sura take kunshe da su bayan haka surar ta kunshi mafificin addu'a wanda bawa zai yi inda zaka ce ihdina siratal mustaqim babu abinda bawa zai samu a rayuwar shi kaman Allah ya datar da shi da wannan kina bangaren ka kai bawa wannan sura tana kunshe da mafi girman abin da kake nema mafi girman abin da kake so ka samu a rayuwarka ta duniya kuma wannan surar akwai addu'a da neman tsari da hanyar maɓannata waɗanda sai gina addininsu a kan san rai ma'ana ga ilimi amma ba aiki da ilimi sai a bisan rai to akwai neman tsari da hanyar irin waɗannan mutanen domin da yawa daga cikin bayan Allah sun hallaka ne wato saboda sarrai ga ilimin suna da amma kuma sarrai ya su suka hallaka to a cikin kana neman tsari kai kana neman tsari da Allah ya kare ka da irin wannan kuma akwai neman tsari da hanyar waɗanda suke jahilai masu yin addini akan jahilci ba karatu ba karantarwa haka kawai a cikin duhu ake yale ne mutum zai yi abin da bai sani ba ba wahayi ake maka ba ba ilhama ake maka ba kawai ka bautawa Allah to da ba ilimi za ka yi miya za ka yi to a ciki kana neman tsari Allah ya kare ka da wannan da haka surar ta kunshi abubuwa manya-manya don haka ne ma aka farlanta mana cewa kowace raka'a da za mu yi a cikin sallah to lalle lalle saboda ababen da muka yi wannan kaɗan ne daga cikin bayanan da yake game da wannan sura to saboda waɗannan bayanai da abubuwan da sura ta kunsa da muhimmancinta aka lazumta mana kowace raka'a wajibi ne wato mu karanta wannan sura duk wanda ya wata raka'ar da babu wannan surar wannan raka'ar ba ta raka'antu ba kuma ba ta sallatu ba ina ta fahimta kuma wato aka jingina ko aka kulle ingancin sallah game da karanta ta aka kore tabbatuwa hakikatuwar sallah ga wanda bai karanta ta ba saboda hadisin da ibn Khuzaima ya fito hadisin Abi Hurairah tabbata a gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummi alquran manzo yace ai sallah ba ta isarwa ba ta wadatarwa ba ta sallatu ba duk wanda ba karanta suratul fatiha a cikin ta ba saboda ni saboda muhimmancin ta dan haka wannan hadisin yana kamar da zamu gani a cikin wayu tafadu yana nuna wajibcin karanta fatiha a cikin kowace raka'a to malamai sun yi sabani game da karanta ita fatiha a cikin sallah ko inganta sallah ko rashin ingantawa mun ji dai wannan hadisin abin da ya faɗa idan ba ku manta ba a cikin darasuka wanda suka gabata mun yi bayanin cewa mazhaba ta hanafiya ta abu hanifa sun tafi akan cewa karanta fatiha mashru'i ne ma'ana mustahabbi ne an so in za ka yi sallah kowace raka ka karanta fatiha amma sai dai su sukan inganta sallah ba tare da an karanta fatiha ba da kuma ikon karanta ta ƙi karantawa kuma mun ga dalilansu ko mun yi rage a kan shi makamanci ba kamar yadda jumhur suka yi ma'ana muka ce hadi ma'ana hanya ko mazhabawa da take ingantacciya ita ce mazhabar jumhurin malamai wanda suka tafi akan wajibcin karanta suratul fatiha tare da iko duk wanda ya iya ta in ya karanta yayi sallah bai karanta ta ba to wannan sallar ba ta yi ba amma idan mutumin da ba shi da iko ne yanzu yanzu ya musulunta kuma bai yi suratul fatiha ba kuma sallah zai yi to ba za mu ce ba za ka yi sallah ba sai an bari ka yi suratul fatiha na ta fahimta kenan ga wanda ba shi da iko idan yayi to wannan a wajen jumhurin malamai akan inganta sallar shi amma an ka iya ta kaki to sallaka ba ta yi ba ina ta gani wannan kuma zai ja mu zuwa ga wani sabanin na malamai na farko su malaman sun yi ijma'i jumhurin malamai sun yi ijma'i akan cewa wajibi ne karanta suratul fatiha ga mai yin sallah shi kadai ga liman da kuma wato mamu an gane ko wajibi ne kowanne ya karanta suratul fatiha to amma sai suka yi saɓani waɗansu suka ce ma'ana takan iya sariyuwa ga wanda yake bin liman yanzu ma'ana wajibi wanda duka su karanta to a yaushe ne ba wajibi ba ne lokacin da mai bin liman yake bin liman ba wajibi ne karanta suratul fatiha kenan zuwa na zace akan wa mamu mai bin liman akwai wanda suka sariyar da cewa in dai kana bin liman ba wajibi ne karanta ta mutulaka waɗansu suka ce in dai kana bin liman wajibi ne karanta ta mutulaka ko a sirrance ko a bayyane su waɗancan sun sariyar da ita ko a sirrance ko a bayyane ba sai ka karanta ta ba wannan suka ce kuma wajibi ne ka karanta ko a sirrance ko a bayyane waɗansu suka yi tafsiri suka ce idan yayin da yake karatu a bayyane to a nan ba wajibi bane ne ka saurare shi idan yana a asirce sai ka yi sai ka karanta kamar yadda wato mazhaba ta Ahmad bin Hanbal da kuma shi Abu Hanifa mana ruwaya ce daga mazhaban Ahmad bin Hanbal ruwaya bi ke gare shi daya yayi muwafaka da Hanafiya cewa idan mutum yana bin liman Fatiha ta faɗa kai shi a jahariya da kuma sirriya an gane ko shafi'iyya su kuma suka tafi akan wajibcin karanta ta su ma mutlaƙar a jahariya da sirriya mana ko kana bin liman yana karatun fatiha kai ma wajibi ne ka karanta to amma malikiya so suka yi tafsiri malikiya suka ce idan kana bin liman yana bayyanawa to kai kuma ta faɗi a kanka in yana asirtawa wajibi ne ka karanta ina ta gani wanda ta ce mazhabar malikiya kuma ruwaya ce ta biyu daga mazhabar imam ahmad kuma wannan shine zaɓin shekul islam ibn taymiya da dukkan muhaddiqai daga cikin malaman hadisi ina ta gani da haka imam albani a cikin littafin shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha ya kulla bani cewa wujubul qira'ati a ba'da al-imami fi sirriya wajibcin karanta karatu na fatiha a bayan limani a lokacin da yake asirtawa kuma ya ka hadisai da suke tabbatattu duk ya hada hadisan kuma ya fitar da hukunci ina ta gani da ka da abin da yake tabbaci shine idan kana sallah kai daya wajibi ne karanta suratul fatiha idan kai limami ne wajibi ne ka karanta idan kai babu ne to an yi tafsiri in inda ake bayyanawa ne sai ka saurari liman inda ake asartawa ne sai ka yi sai ka karanta ina ta gani kuma wani shi ne ke tahiya ya tamasha shi ke tahiya da daidai da ibadar sallah za ce malin liman yana sallar azhar shi yana karatu kai kana baya kayi gum kamar an baka dama ma ne kai ta shawani kawai ka zo ka tsaya haka gum ba ka ci komi daga za ka yi ta tunani kala-kala amma an kai wa kana karantawa wannan zai baka dama kai maka samu kusuri kuma malaman suka ce haka ko da sallah inda ake bayyana wace kai mamu ya kamata kai ka saurare shi ko to da za a kaddara wurin ya yi nisa lasifika sai ta mutu kuna waje ba kwaji to a nan kuma an shara ta kai maka karanta ka masalaci ana sallar juma'a kaga za ka saurare shi to an yarka a daya an tashi ta biyu mai kuro dan ba waje barta ji sai kai karatun ka tunda baka ji ina ta gane da ka dai wannan shine wato hukunci game da karanta suratul fatiha malaka ma yukhadhu min al-hadith irin abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi na farko shine wajibcin karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a an gane ko cewa sallah ba ta inganta ga duk mutumin da zai iya karanta suratul fatiha ko wace ki karantawa sallah ba ta yi ba fa'ida ta biyu wato sallah takan lalacewa sakamakon barin suratul fatiha da gangan ko a jahilci ko a mutuwa ita wani ba da ce kun kamance shi kenan a'a domin ita rukuni daga cikin rukunan sallah ba ta sarayuwa mutlaqan dole hitaru koman cewa kai baka yi ba idan ka tuna to na raka'an ta sai ka yarda ita sai ka zo da ita wadda dinta saboda mai babu fatiha a ciki ita sujudu sahu ba ta ba ta ijbarin ta ma'ana ta ta ta ta shige mata ta daidaita ta ba ta yi wannan an gane ko ta yi jabarin ta kenan ba ta jabarin ta fa'ida ta uku kamar yadda ya gabata dai cewa dai zance mafi inganci daga cikin maganganu guda uku shine cewa ta wajaba akan mamu a sallah ta asircewa tana faduwa akan shi a sallah ta bayyanawa don sauraron limani ina ta gani simalice alhadisul khamisu wa tis'un an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمعنا ويسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية آه وانا حديث أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي قتادة الأنصاري متمم مدينة رضي الله عنه ودل تبتع قريش قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي yaqra'u yana karantawa fi rak'atayn al-ulayn a cikin rakowi guda biyu na farko min salati zuhuri na sallar azuhar azahar bi fatihatil kitabi kenan rakoyin guda biyu na farkon duka yana karanta musu suratul fatiha wa surataini da waɗansu surorin a bayansu ina ta gani a wasuratai wasu malamai suka ce wannan yakan fa'idantar da cewa abinda yake mustahabbi ne mai sallah to ya karanta sura cikakka ka kamo daga harko daga ƙarshe harkonta har ƙarshenta ina ta gani sun da ya ce wasuratai duk da malam bai amince shi a cikin wasu tafaru amma dai suka ce ta nan ana iya fahimtar cewa an so a karanta sura min awwaliha ila akhiriha yutawwilu fil ula annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaitawa a ta farkon kaga yanzu amma zancen sallar azhar ko kuma rakoyi guda biyu na farko to yakan tsawaita ta farkon ويقصر في الثانية كما يكن تقيتاوا يجرتا تبين مثالي أتي إذن ركعة والقصر تسلل الأزهر كاكرنتا رب صفحة تو ركعة تبيوسي كاكرنتا ربع صفحة kashi ɗaya daga cikin hudun safa tun da can kara karanta ne misali an gani kenan ba sunna ba ne raka'a ta farko tafi ma'ana kai ta biyu tafi ta farko tsawo in ka karanta shayi guda a raka'a ta farko to ta biyu ka karanta kamar rigi misali wa yusmi'una al-ayata ahyana kuma yace wata rafa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan jiyar da mu aya guda ɗaya wani lokaci kaga ya nuna cewa kenan sallah ana yin ta ami a asirce amma sunna ne liman kawai sai ya fito da aya guda sai ya gina ranga da kira'a ta aya guda kuma sai ya suturce sai ya yi to yin haka sunna ne ina ta gani yawwa kina ya kamata a rika rayar da sunnoni wani kuma shi ne fa'idar karatu yau da suke ba ma masu karatu wani daga an yi a ce to kaji kuma an je an zo da wata sabuwa a tsalar azamar an bayyana aya to hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da wani yana makwabcin masallacin ahlus sunna shi abin da ya kullum neman ta yake aqimus sufuf i'tadilu wala takhtalifu kullum haka ne to liman je karanto a shi ana ce annabi sallallahu alaihi yana cewa wata rasu sai ji an ce i'tadilu aqimu sufufakum wala takhtalifu wa subbir khalal wa tarazu kuma an zo da wata samuwa ta kaji hada wata tarasu kuma shi kullum ya ji ga dake ɗaya yanzu kuma ya ji an ji sabo to wannan shine fa'idar ilimi fa'idar karatu fa'idar bin sunna da abin da aka yi a kada shi manzo sallallahu haka yake fada kuma ku fada ga yin sunna ga koyi da manzo sallallahu alaihi ko wannan shine addini a kuma aka zai tabbata to idan aka ji mana aka tabbaka kinan sallallahu alaihi wata ran yakan jiyar da su aya in ba manta ba ma a wata ruwaya aya a ayatai aya dai ko aya ne wa kana yaqra'u fil asr annabi sallallahu ya kasance yana karantawa as-sallal la'asr bi fatihatil kitabi yakan karanta suratul fatiha wa suratayn da surori guda biyu kina wannan ana zance ne akan farkon guda biyu na sallar la'asr mun kare sallar azhar shi ma dai yutawwilu fil ula manzo sallama yakan tsawaitawa a raka'a ta farko ta la'asar wa yuqassiru fi thaniya yakan gajartawa a ta biyu mana dai kullum raka'a ta farko ta fi ta biyu tsawo sai ce wa firraka a taini al'ukurayayi to a cikin rako'i guda biyu na ƙarshe kenan ƙarshen azabar da kuma ƙarshen la'atar a guda biyun to a cikinsa yake karantawa bi ummin kitabi da suratul fatiha kawai an gane ko kuma wanda shi ne sunna duk da cewa wato an samu wajen suratalama yakan ƙara waɗansu ayoyin a biyun na ƙarshe kamar da imam albani ya bayani a cikin suratul salam wani lokaci a yanin amma dai menene wanda yake wato nasarar sanar yake aikatawa kowane lokaci shine biyu na ƙarshe fatiha kawai za a karanta na azhar da la'asar wa kana yutawwilu fi raka'ati al-ula min salati subh annabi sallallahu alaihi ya kasance yakan tsawaitawa a raka'a ta farko na sallar asuba wa yuqassiru fi thaniya yakan gajartawa a raka'a ta biyu da aka ne wani ita ce ɗabi'ar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama kullum yakan tsawaita raka'a ta farko sama da ta biyu wanda za ka ranta fatiha wanda kuma akwai wani wasu rako'in ko uku ko hudu to su waɗannan kawai fatiha ce kare ake karantawa an gane ko to malamai suka ce sababin da annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaita raka ta farko suka ce saboda shi mai sallah a lokacin ya shigo sallah ne a sabo mana ya fi nishadi yana da karkashi ba gajiya a tare da shi to sai ya tsawaita to ta biyu an salama sai ya gajarta mishi don kadda ya sa ya kosa game da ita sallar haka wasu malamai suka ce wannan shine tarihi kuma suka ce daga cikin fa'ida da manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yin haka wato yakan tsawaita raka'a ta farko ne saboda waɗanda suke da uzuri na jinkiri don su samu raka'a ta farko kuma su samu rufoyin sallan jami'i ga baki da da haka don kowannan wani na nuna mana wato sauki da kuma wato tausasawa na wannan addini namu ko na wannan shari'a ta mutum musulunci kuma za ga ana mura'at kuma za ga ana la'akari da yanayin mutane za ga ana shar'anta shar'o'in ne don a sauƙaƙa ma mutane duk inda akwai wata fa'ida to za a yi ƙoƙari a harare ta sai in wani abu ya hana kuma ya kasance wannan fa'ida ta game kowa da kowa da haka dai waɗannan su ne wato dalilin da ya sa musulun sulama aka yi tsawaita wato waɗannan amma sallar asuba to ita yakan tsawaita ta farko ita ma ya gajarta ta biyu kan naka fara lokaci ya da su aya al'asar ko azhar ma da ce ma yi hazo min alhadithi min al'akam yan abuwan da za a fa'idanta za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi na farko shar'anta suratul fatiha mana mashru'i ne a karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a ta farko guda biyu na sallar azhar da kuma sallar asar an gani na biyu mustahabbancin mutum ya takaita a kan karanta suratul fatiha kadai a rako'i guda biyu na ƙarshen azawar da nasar fa'ida ta uku hadisi yana nuna wato tsawaita mashru'i ne an so mutum ya tsawaita raka'a ta farko akan ta biyu a sallar la'asar da azawar kullum ta farko ta ta biyu tsawo kuma hadisin yana nuna mustahabbancin asabta karatu a waɗannan salloli guda biyu a zahar da asar hadisin yana nuna halarci na ajiyar da mamu waɗansu daga cikin ayoyi musamman kuma idan ana so a karantar da mutane da kasu da ta'alim to babu laifi fa'ida ta shida mustahabbancin tsawaita karatun raka ta farko akan ta biyu a sallar asaba kamar duka ne mun gani a cikin hadisin wato da haka waɗannan dai su ne a fa'idodin da waɗannan hadisai suke ɗauke da su sai alhadisu a sadisu wa tison hadisi na casa'in da shidda gwamnatar da shidda kenan an zubair bin mutu'im radiyallahu anhu qal سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول zubair bin mutsayi yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta suratul tur a sallar magariba suratul tur abinda yake shine al'ada na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan tsawaita karatu a sallar asuba ya gajarta a magariba sauran kuma ya tsakaita mana ya tsakaita kenan a sallar asuba ya tsawaita a magariba ya gajarta a zamar da la'asar da isha ya tsakaita kuma abin da ya tabbata a gare shi shine cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan karanta wato saboda shi ƙuranin akwai abin da ake kira al-mufassal al-mufassal shi ne daga suratul hujurat zuwa suratul nas shi ne mufassal a cikin ƙurani an mashi kashi-kashi to mufassal wannan mufassal in shi ne da salasar ake karantawa a dukkan sallolin shi na farilla ana fahimta a dukkan waɗannan sallolin guda biyar yakan karanta mufassal ne daga suratul hujurat zuwa suratul nas wato a sallar asuba yakan karanta saboda su waɗannan mufassal ɗin an kasa su kashi uku akwai tiwalul mufassal awsaqul mufassal isarul mufassal shi mufassal din ya kafi shi ma kashi uku akwai tiwalul mufassal waɗanda suke kenan daga cikin mufassal kin akwai masu tsawo akwai ausa tsaka tsakiya akwai kuma kisar kanana to manzo sallallahu yakan karanta tiwalul mufassal yakan karanta tiwalul mufassal a sallar asuba dan idan kike tsawaitawa to yakan karanta tiwalul mufassal ana gane wanda yake takaitawa kuma sallar azhar da la'asar da isha'i yakan karanta awsatul mufassal sallar magariba yake karanta qisarul mufassal to tiwalul mufassal sukan farawa daga suratul hujurat har zuwa suratul naba daga suratul hujurat har zuwa suratul naba kenan idan mutum zai tabbaka wannan kenan a sallar asuba kenan mutum zai karanta tun daga suratul hujurat har ya zuwa suratul naba sai ya zaɓa daga ciki sai ya karanta an gane ko ausatul mufassal yakan farawa daga suratul nazi'at har ya zuwa suratul duha daga wannan nazi'at har ya zuwa duha to abinda ake so mutum ya karanta a sallar azamar la'asar isha'i sai ka zaɓi waɗannan surorin ko karanta daga nazi'at ko abasa ko takwir za ka zaɓa da hanyar zuwa suratul duha kina cikin wanda yake takaitawa kina waɗannan guda uku sai a karanta ausatul mufassal wace ce kuma wanda yake gajartawa ita ce suratul magariba ita kuma sai a karanta kisarul mufassal kenan daga suratul shar alam nashra zuwa suratul nas kenan a magariba daga alam nashra zuwa ƙasa zaka zaba sai mutum ya karanta to wannan shine ma'ana ɗabi'ar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to wani lokaci saboda waɗansu dalilai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita daga wannan ɗabi'ar amma dai wannan shine ka'ida a sallallahu alaihi wasallam amma wani lokaci yakan fita daga wannan ka'idar sai ka ga a sallar da kena a ka'ida isarul mufassal za a karanta daga alamar kira zuwa suratul nas sai ga ya karanta tiwalul mufassal kamar amin kamar a wannan hadisin ko tunda magariba ce gajarta ce ke kenan daga suratul alamar kira ne zuwa suratul annas za a zaɓi wata sura a ciki a karanta to yau gashi sai ya karanta suratul tur ita kuma tana daga cikin tiwalul mufassal don haka da kenan idan akwai wani dalili limai ka iya karanta waɗansu daga cikin surorin waɗannan ba wanda ba waɗannan ba kuma su salama shi yana yi haka ne saboda ya mana shirin shi shar'antawa yake daga wanda ya zo wani ya rike waɗannan in kafkaf ya ce in ba hakan kai ba babu sallah to shi ya yi haka ne don ya nuna mana halarcin ana iya karanta waɗansu sun wanda ba su ba an gane ko amma dai mi yafi shine abu wannan tsari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da haka dai rasulullah sallama kenan ba sabau ba wata ran a magariba ya karanta suratul tur malai ce ma yu'khazu min alhadith ina abu wanda za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisin na farko a hadisin yana nuna shar'an shar'anta bayyana karatu a sallar magarba kuma yana nuna mana halarcin ba laifi wani lokaci a tsawaita mana a karanta tsoron da ba sa cikin kisar mufassar ina wata gani alhadisu sabi'u wa tis'un hadisi na casa'in da bakwai an ilbara bin adibin radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam كان في سفر فصلى الإشاء الآخرة فصلى الإشاء الآخرة فقرأ في إهدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه شما دون حديث متفق عليه حديث براء أن آذب يدالة بتا أغريشي ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi safar lalle annabi sallallahu alaihi ya kasance yana cikin bulaguro fa sallal isha al akhira sai ya sallaci isha'i ta ƙarshe saboda lokaci suna cewa isha'aini isha guda biyu ana nihin magariba da kuma isha'i wanda muka sani to tunda yakan akan yi itlaqin kowanne akan kowanne wani lokaci to yanzu sahabin sai ke sai gaya maka waccan ce kan da kakkazaci a magariba ce ina ta gani domin idan in a magariban ta karanta wacce ne wanda tun kaga yake sanin mufassal ne dama kuma su ne al'adar manzo sallallahu alaihi yake karantawa to yanzu a isha'i waccan kin ta karshe ma na so sallar isha'i ba magariba ba a ita ce ya karanta shi rike ta faƙara a sai manzo sallallahu sai ya karanta fi ihda raka'ataini a ɗaya daga cikin rakawoyi guda biyu na farko domin sura ya karanta sura bayan su sai ya karanta bitini wa zaitun ya karanta suratul tin sai ya ce fa ma sami'tu ahadan yace da dai ban taɓa jin wani ba ahsana sautan mafi kyawun sauti au ƙira'atan ko mafi kyawun ƙira'a minhu kamar irin na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yukhadhu min alhadith na farko hadisin yana nuna halarcin karanta isarul mufassal a sallar isha ko kenan in kwacin ka'ida ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam al'ada ce awsatul mufassal ne kamata a karanta ko ba ka ba daga suratu annabiati zuwa suratu duha to za karanta kisarul mufassal kenan hadisin yana nuna cewa halaka ne a ɗauki isarul mufassal a karanta shi a cikin suratul isha fa'ida ta biyu hadisin yana nuna cewa abin da ya fi ga mai bulaguro to mutum ya sauƙaƙa sallah a bulaguro idan ana bulaguro abin da yake shine mustahabbi ne mutum ya yi sallar ya sauƙaƙa ta an gani da kuma mutum idan aka sa kalimanci ana bulaguro ta ka lura da halin masu bulaguro da yin masallacin kama a ce masu bulaguro suke yawan sallah to ka kalli wannan ko da liman ya shigo yana da niyan ya tsawaita to dai ya tabbata akwai masu bulaguro ko kuma su majmu'a ne suna cikin bulaguro to sai ya taƙaita sallar haka ake so ina ta gani ba kamar da za ku yi sallah za ku yi sallah ba aka samu yaga ko ya kamo wata sura ita yi to na akwai takurawa akwai harish wani yana sallah ne hankali shi baya jikin shi musamman akwai wani in akwai wani direba mai gauga yana cina muku oda ya yi dai sallah kawai amma sai a yi dan imamul albani wato a cikin littafin shi sallallahu alaihi ya ma kulla bani جواز الاقتصار على الفاتحة في السفر halarcin mutum ya taƙaita sallashi gaba ɗaya karanta fatiha fatiha fatiha a bulaguro bayan karanta sura ba raka ta farko fatiha ta biyu fatiha ta uku fatiha ta hudu fatiha ya halitta ina ta gani to na ka baka wannan daman kuma sai ka zo ka ɗauki zabbige sura ka rika yi ka gabe da cewa fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin mustahabbancin kyautata sauti a cikin karatu an gani a cikin sallah da wajen sallah idan ana karanta ƙur'ani to ana so a kyautata sauti wasu salama ya umarnin cewa a ƙawata ƙur'ani a samana in za a karanta shi a kyautata a waƙa shi a waƙa ƙur'ani amma ba tare da takallufi ba me ma'ana takallufi ka rika makale wuya kana kai da kanka daga an ji abin wani ne da yawa to ba ba tare da irin wannan ba amma ka tsaya ka ka kyautata sautinka ina ta gani yin hakan sunna ne kuma yin haka wannan in yakan haifar da kushu'i da nutsuwa ga kai da kake sallan da kuma mamun da kake ba sallah idan karatu ya kyau to za ka yi mamu sun nutsu suna cikin hayyacin za ka cin kimsu an gane ko yawa da haka idan mutum yana karatu da tajwidi da rera shi to ba wai nuna wani gwaninta bane shi wani wani malamin Allah ya ganshi da gafara wato akwai wani malamin malam Abdullah dan kaba wato shekaru da suka gabata yana karatu to shi wancan malamin ya zo karatu irin na gargajiya haka ba ta jimidi ba komi haka to shi malam sai ga cewa ya kamata a ce a cikin gidan radio ya karantar da tajwidi in ya zo sai ya hudu akam kuma sai ya rika karantawa yadda ya kamata a karanta da sauci da dada Allah ba shi dadin sauci da karatu yana zuwa nan mako? na to shi wannan malamin sai ya dauki wannan kama kishe shi shi ya zo gidan da ya ce hawa bana biyu ai da kunya karar karatu kamar dan karamin yaro eh wai shi zo wannan wannan da yake mishi wannan karatun da yake yana gani wai kaman wani wani takallufi ne ke kamar bai dace ba a matsayin shi na babba kuma yanzu ya rika rera qur'ani shi a tunanin shi kenan so yake a tsaya ga kawai garau garau kawai tunda shi babba ne ko yayin da ya ga dama to ba daidai wani kenan da babba da karami kowa wani sassarwa umarni ya ce ku kawata qur'ani dan haka an zuwa sallama haka yake kawata shi yake maddi yake ja inda ya kamata a ja a gajarta da ya kamata a gajarta inda ya kamata a idigami a yi a yi izahari a yi ikhfa'i a yi ikilaji a yi komi a yi ishmam a yi rom a yi komi duka ga su nan hukumce hukumce kala kala na tajwidi na da aka da wani su ne fa'idon da wannan hadisi yake dauke da su da sauran lokaci ko na muna iya kara hadisi da na'am alhadisu stamin wa tis'un hadisi na 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه إن الله تعالى يحبه رواه البخاري ومسلم حديث عائشة دلالة تبت أغريتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha rajulan manzo sallama ya aika wani mutum ala sariyatin akan wata bataliya ina aka ce sariya ita ce wata yan karamar runduna wannan sallama zai jagorantar da wani daga cikinsu sai kasance shi zai guda su je su aiwatar da wata muhimma su dawo tumazo salasalama ya tura wannan sariyan sai ya sanya wani ya ce kai ne jagora to dama kamar da za mu gani cewa a can da abin an kaga an ce wannan shine shugaba to ya yi waɗannan wanda yake jagorancin galiban ya fi sanin addini za ka za ka a farkon musulunci za ka duk wanda yake shine a khalifa ko shine amiri to kuma shine limamin juma'a eh sarkin garinku shine limamin juma'a ku sai da abubuwa ne suna ta yau da gobe wato duniya tana ƙara shigowa cikin zuciyoyin sarakuna sukan nisa ya aka fassala aka nuna waɗannan jagorori ne waɗannan limamai ne amma da limamin juma'an garin kuma shine sarkin garin to shine shugaban wannan bataliya kuma shine muftinsu shine malaminsu shine limaminsu to fa kana ya qara'u li ashabihi fi salatihi ya kasance yakan karantawa wanda yake jagoranci wanda suke tare da shi a bakkan shi a cikin sallar su fa yahtimu bi qul huwallahu ahad duk in yana karar in yana sallah raka'a ta farko in ya karanta sura fatiha da sura to ta biyu zai karanta fatiha da kurwan nan sallah ta ba haka yake wanda dai suke ji magarba haka yake isha haka yake kullum haka yake musu to falamma raja'u lokacin da suka dawo su abin sai suka ga kamar ya ya ne ake haka ko akwai wani dalili ko wani hujja ne daga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakaru dalika li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambaci wannan ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai ga abin da wani ga abin da wani ke faqala sai manzo ce saruhu ku je ku tambaye shi da ayi shay'in yasna'u dalika don me yake haka me dalilin shi ne haka fasalu suka yi suka tambaye shi faƙali ya ce li'annaha sifatun rahmani azza wa jalla ya ce wannan surar kurwar lahu dalilin da yasa nake karanta ta domin ita siffar mara ita siffar allah ce mai girma da buwa wannan kawai take ɗauke da shi fa'ana uhibbu an aqra'aha yace ni shi yasa sura take kayatar da ni take burge ni nake son karanta ta shi yasa wa duk ne sallah raka ta biyu na karanta ta da ita nake rihe karatu na na bayan fatiha ta kowace sallah sai suka koma suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ga amsar da ya bada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo yace akhbiruhu ku je ku bashi labari inna allaha ta'ala yuhibbu shi ma Allah mai girma da buwaya yana san shi ka to wato kaga wannan yake nuna maka falalar wannan surar da kuma halarcin halak ne a karanta isarul mufassal a sallar asuba da mi kaga ita diwalin mufassal kamata a karanta to a sallar asuba da azawar da la'asar da isha halak ne an gane ko kamar da zamu gani ma yi kwazo min alhadith irin abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisin shine kenan halarcin karanta isabul mufassal har a cikin sallolin da ba sallar magariba ba daga cikin salloli na farilla suna muka muka zana magariba a zahar na asar ishan surar mana kai hadis yana nuna mana falalar suratul ikhlas falalar suratul ikhlas kenan kul huwallahu da kuma mustahabbi ne an su ba ya karanta ta fa'ida ta uku a kasancewar alkur'ani shashen shi yakan fin shashi a falala wannan yana komawa ne zuwa ga shi wanda ya fin yana komawa ne zuwa ga wanda ya fin game da abin da shi ya kunsa ne an gane kaga za ka ce ai wannan ma'ana yanzu kamar suratul fatiha da ta gabata an ce ita ce mafifice surorin qur'ani gaba daya kaga ita ce ma'ana wadda tafi ko kina kaga ai tafi saura ba to fifiku yana komawa ne zuwa ga ita abin da ita surar fatihan ta kumsa ne tafi sauran ina ta gani wato kenan irin abubuwan da sura za ta kumsa na girmama Allah da yaban Allah subhanahu wata'ala saboda ita wannan sura kaga ta kumshi tauhidi na aqida da tabbatarwa Allah kadaituwa wanda yake kore mi samun kishiya shigo ba abinda Allah baya so kamar kishiya to sura tana tabbatar da kadaituwan Allah wanda yake kore mana tarayya tana nuna kuma samadiyya na Allah mene mana as-samad wanda Allah wanda ake nufin shi da bukata komai yana bukatuwa zuwa gare shi kuma ga kamalar sifar Allah cewa shi bai haifa ba ba haife shi ba ina ta gani kuma wani shi ne ke lazumta cewa kenan don haka shi Allah ba shi da tamka ba shi da kwatankwaci shi shi ɗaya yake to saboda girman irin wani abubuwan da sura ta kunsa ma a wani hadisi in gaci kai wanda daga cewa wannan suran ta aliyu sulusar qur'an tana daidai da kashi ɗaya daga cikin ukun alqur'ani alala an gane ko ma'anar da ce kamar ka ce da za ka karanta suratul fatiha su uku to irin darajar abun da yake sai kamar karanta Qur'ani su ne da haka kenan surar wannan hadisi ya nuna mana falalar suratu suratul ikhlas kenan wannan ma'ana wata sura ta kamfin wata sura ne ta ma'ana da take dauke da take take dauke da shi amma kallon ƙur'ani ga baki ɗaya cewa maganar Allah ce to a nan falalar duka ɗaya ne duka abu ɗaya ne ta cewa maganar Allah ce amma wani yakan fin wani ne ma'anar da yake ɗauke da ciki ina wata gani za ga dan ai ana zancen girmama Allah da kare tashi da komai ya zama daidai da zancen ƙaruna kaga da kawai labarin da yake cikin wancan kawai duk da cewa wa'azi ne zaka ɗauka ka daidaita amma dai ta bangaren cewa maganar Allah ne da kulwala da wannan dukkan su ma'anar girman su ɗaya ta cewa maganar Allah ne amma ta ma'anar da take dauke na ma'anar da yake ciki to shi ne yake fin wani an fahimci wannan ko na a fa'ida ta hudu lalle ayyuka aka rubuta ladan su ne da sababin niyyar da shi da sababin ingantuwar niyyar da shi wanda ya wannan aikin domin sallallahu alaihi wasallam haga umarta sai ya cewa ku je ku tambaye shi dan me yake karantawa da da wata niyya mummuna ce to da ba zai samu wannan ba amma ga saboda ikhlasin shi dama karshen ibada kaga ai kaskanta zuwa ga Allah da girmama shi da kamba ma shi da mishi kirari ina ta gani to duk wanda yake yin wannan irjin shi a yalwace yana jin daɗin wannan yakan burge shi to wani shine cikan bauta to ibadarka za ta zamanto daban ko kul wallahu ni na karanta da wannan ma'ana kai karanta da wani ma'anar da bai kai wannan ba to zai fi ka samun lada an fahimta ko yau ba kenan dai ibada ana samun ɗaukaka da girman ta kallo zuwa ga niyyar mutumin da ya wannan aiki kuma hadisin yana nuna cewa ya kamata duk wanda za a ba shi wani nauyi na jagoranci na shugabanci to ya kasance na daga cikin ahalul ilmi wal fadl wal din mutum ya kasance na daga cikin ma'abuta ilimi da falala da kuma addini da za a mutum jagoranci to a kalli wannan sai a bashi wannan kuma wani shi ne a ada'a da ta haƙaƙin masali wani shi ya fi kaiwa zuwa ga tabbatar da maslaha idan mutum mai ilimi ne mai addini ne kuma mutumin kirki ne to zai kawo gyara duk inda aka kodin jagoranci aka bar shi ina kan gani amma rashin addini rashin zuwa da shi ke sa ai komi a rayuwa fa'ida ta shidda cewa duk mutumin da yake son sifofin Allah yake dandanan zaƙin ganawa da Allah subhanahu wata'ala to shi ma wannan Allah ta'ala yana son shi domin aljaza'u min jinsin am yadda kai haka Allah zai maka kuma hadisin yana nuna babu laifi idan aka jagorantar da mutum akan wani jagoranci to wanda yake jagoranta idan suka ga wani abu babu laifi su labarta wa shugaban babba wanda ya ɗora shi malamai suka ce don maslaha amma ina ta gani don maslaha babu laifi a ce shugaban ƙasa ya ɗora wani furefe ko ɗora wani mayar ko abin da kama da haka sai ya kai yin wani abu da kuna iya ba da labarin abin da yake yi wanda bai kwanta muku ba a wajen shugaba babba don neman maslaha wannan ba a kiran shi namima kuma ba a kiran shi wato cin diddigin ko abin da kama da haka ina wata da kenan mutum ya ga ciki daya da haka waɗannan su ne fa'idodin da wannan hadisin yake ɗauke da su ina ga a kai za mu tsaya ko ta babu da kenan sai mu tsaya akan wannan hadisi za mu tashi hadisi na gobe tara da tara darasi na gaba a wani muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قديته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رزق ولنا فيها صلاة إلا أنت ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته